ba hannunsu ta koma hannun mazansu kenan shi ya sa a nan kenan to to an ta komu wa an ta komu lilata ma bilkis difa a cikin ayan ne dai wata rabon an ta yanke wannan wal musta'afina wal wildan an ta komu lilata ma bilkis to nan fa wa an taqumu ashi ma an ce da fi'ili wanda yake za a tawili da masdari to me yasa shi kuma anan aka kawo an da fi'ili a maimakon a kawo masdari a maimakon a ce qiyamukum lilwatama anan menene ya kawo a cikin darajojin nan guda tara da aka faɗa wanne ne ya kawo a nan taugitu fasihi cewa ana nufin maganar ku ɗauka a nan gaba ake magana don kan mutum an ce tsayawarsa ga wanda yake maraya da adalci ya ce to ai jiya na kyau na tsaya kwarai kuwa ba to ana magana a kan gaba nan gaba kai ya ɗauka tsaya wadda ya guda ɗaya a baya shi kenan ta isa inda an kawo masdari ne kawai tsantsa sai ta yi tsaya wadda ya a baya ake nufi tun da shi masdari ta ya zama kwace a jaba ne kiyamu zaidin ta ya zama kana nufin kiyamu zaidin amsi ko kiyamu zaidin alana ko a kiyamu zaidin gada amma fita ya jaba ne an ya koma zaidun ka nuna cewa a nan gaba ka yi tauƙiti ne shi yasa wa an ta komo lilata ma bin fisdi ya nuna taukiti ne a nan matsiyar ita ce taukiti to a nan lokacin ya ko a sai dai a fidda wajen goma a cikin qur'ani a kawo mazayin da suka kawo aka sa an da fi'ile a maimakon a kawo masori sauka Allah ba mu fahimta Allah ya ba mu ganewa wal nasbu fil af'ali lil wal nasbu fil asma'i lil maf'uli bi كالصديق الهير وزن وزن المكتفي والنسب في الأسماء للمسؤول به كالصديق الهير وزن وزن المكتفي والنسب في الأسماء للمسؤول به كالصديق الهير وزن المكتفي والنسب في الأسماء للمسؤول به كالصديق الهير وزن المكتفي والنسب في الأسماء للمسؤول به كالصديق الهير وزن المكتفي والنظر في الأسماء للمسؤول به كالشريك الهار وزن العلم كتفيه والنظر في الأسماء للمسؤول به كالشريك الهار وزن العلم كتفيه والنظر في الأسماء للمسؤول به كالشريك الهار وزن العلم كتفيه أسير الجواب kenan babi ne babu mansuratul asma babu abin da ake nasarta daga suna a baya dai an faɗi mansubi na fi'ili fi'ili murari tun da shi ma an ce nasra tana shigar masa yakan zo mansubi kenan to wannan an faɗe shi a baya an faɗi haruffan da suke nasartarsa daman fi'ili murari a hali ɗaya ne ake nasartarsa shi ne idan ɗaya daga cikin haruffan nasba ya shigan masa to a wannan babu za a ambaci mai su batul asma abinda ake nasarta daga sunaye su wajen goma sha uku ne na farko da ya ce wannan su fil asma'i nasaba dangane da suna nasba halin kasancewar nasba a cikin sunan lil maf'ul bih yana tabbata ne ga mas'uli bihi shi ne duk abin da aikin mai aiki ya abku a kansa al-mas'uli bihi kuwa ma waqa'a alaihi fi'lun fa'ili mas'uli bihi shi ne abin da aikin mai aiki ya abku a kansa misali aka ce raraba zaidun amran zaidu shi ne wanda aiki ya afku daga gare shi duka ya afku daga gare shi wa dukan kuma ya afku a kansa wa aka doka shi ne amra to amran din nan yanzu shi ne maf'ulu bihi amran din shi ne maf'ulu bihi wato ba dukkan fili ba ne yake kaiwa ga maf'ulu bihi wani filin lazimi ne filin da ba kaiwa ga maf'ulu bihi to shi ake kira makasuri ko lazimi ana ce da shi fili na fasuri ko fili lazimi amma duk fili wanda yake muta'addi to shi yana samun maf'ulu bihi a fi'ilai akwai masu samun fi'ili ɗaya maf'ulu bihi ɗaya akwai masu samun maf'ulai biyu akwai masu samun maf'ulai uku ma to a shi dai maf'ulu bihi hukuncin sa zai yana zamowa mansubi ne maf'ulu bihi ana nasartar sa ne ina misali kastabiqil haira kamar inda kace istabiqil haira kai tsere a wajen aikin alheri a same ka tana mai kokarin rigayar wani a wajen aikata alheri kakka bari a ce an fi ka a wajen aikata alheri in dai alheri ne ka san alheri ne kuma kana da hankali to ai bai kamata a ganka a baya ba bai kamata a ganka a baya ba wajen aikata wato alhaira din shine maqulu bihi shine maqulu bihi istabiq alhayra alhayra din shine maf'ul bihi istabiq fi'li ne amri wanda fa'ilinsa mustatiri ne wujuba wato za a kaddara anta dan duk sanda yake fi'ili amri an dangana shi ga namiji guda ɗaya to fa'ilinsa yana zamowa mustatiri wujuba yana cikin gurare goma sha ɗaya ko sha biyu inda lamiri na rafa'a yake istitari yake buya wujuba istabik haira kuma da asali shi istabik ɗin mabini ne bisa sukuni amma yanzu abin ya sa aka masa kasara lintika istaki ne ne an masa kasara ne lintika istaki ne wajen ilmi tafi ko kuma inda kake zal ilmi tafi kai koyi da ma'abucin ilimi in za ka yi koyi to kai da wanda yake ma'abucin ilimi ba ka bari jahili ya ɗauke ka ya halakar da kai ba kaka yadda ka bi jahili a za shi ne mafuli an gabatar da shi za yana cikin sunaye guda biyar da ake musu nasba da alifi shi yasa a nan an masa nasba da alifi ne zaɓin kuma murafi ne daman suna ne wanda yake walibinci rafawa ana rafa shi koyaushe ga suna mufradi to an rafa shi ga ilimi ilimi ɗin murafi ilaihi ne majaruri da kasara zahira yake tafi shi kuma wannan fi'ili amri ne shi ma dai kamar wancan na baya an ɓoye fa'ilinsa bujuba fa'ilin nasu alamiri ne mustatiri wujuba wannan ha'in na karshe ha'ul waqafi ne ittafi da aka ce zan ilmi ikitafi ne asali shi wannan fi'ili amrin mabni ne bisa shafi hara'a wato harafin illa bisa shafin ya daga ikitafa ya ka tafi aka ce ikitafi in za a kawo fili ya nufi a ce ikitafi domin duk filin da yake karshen sa harafin illa ne to ana gina amrin sa rufe shafi harafin illa kamar da aya du'u za a ce ud'u ga sha qur'ani ud'u ila sabili rabbika ko hashiya ya hasha za a ce ihisha ihisha ko kuma sa'a sa'a za a ce is'a isa kamar ramawar ni za a ce irimi irimi ko ko shafi ni amri wanda yake karshen sa harafin illa ne ana gina shi ne bisa shafe harafin illa inda a halin jazma murari insa ne masa jazma ne da shafe harafin illa shi ko kawo da fili amri ana gina shi ne bisa abin da ake yi wa murari insa jazma da shi to wannan baitin kenan a takaice shi dai mafulu bihi kamar shi ne kan gaba a cikin masu batu saboda yawan afkuwarsa fiye da su tun da akwai yawa ya fi duk sauran masu batu yawan afkuwa inda masu batu ne na sunaye ko mafulu biyu ya fi yawan afkuwa misali in muka duba a fatiha za mu ga akwai mafuli akwai filin da yake mana ta'adda ga mafulai guda biyu ko ihidi akwai kuma wanda yake ta'adda ga maf'uli daya shine na abudu wanda maf'ulinsa aka gabatar da shi iyaka shine maf'ulin a mahallin nasla yake iyaka na abudu haka nan kuma nasta'in nasta'inu yana ta'adda ga maf'uli daya yakan yi ta'addan su daya da kansa yakan yi kuma ta'adda da harafin jara akan ce ista'antu billahi ko ista'antu laha ista'antu billahi na nemi taimako da Allah ifasta'in billahi fasta'in billahi ana cewa kuma ista'antu laha ya ta'adda da kansa kenan kama ana a fatiha ma ya yi ta'adda ne da kansa iyaka nasta'inu na iya faɗin mafuli ne na nasta'inu in shudu kuwa shi fi'ili ne wanda yake ta'addama ga mafulai biyu su dowa da kansa yake ta'adda ga mafulan biyu ya su anan ma ya ta'adda ga mafulai biyu da kansa na wannan lamirin a mahallin nasba yake mafuli ne na farko na ihidi haka nan kuma siraba mafuli ne na biyu na ihidi nan ihidi a da fauta ba da kanta da mafulai biyu wani lokacin takan yi ta'adda ga mafuli na biyu ne da harafi na farko ta yi da kanta amma na biyu ya zama da harafi kamar alhamdulillah lazi hadana lihaza ba ce hadana haza ba aka ce lihaza ko kuma wato wahadainahu ila siratin mustaqi إن إبراهيم كان أمة قانت لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وهداه إلى صراط مستقيم هداه anan ya yi ta'adda ga matsuli na farko da kansa hu wannan lamirin a mahallin nasla yake ila siratin shine matsuli na biyu sai aka sa ila anan amma kama anan a fatiha ko kuma a suratul insani inna hadainahu sabila tabi ya yi ta'adda ne ga kansa zuwa ga mafulan guda biyu to wannan baitin da yake nan a takaice wato a fatiha muna da mafulai guda nawa kenan muna da iyaka na abudu akwai kuma iyaka ta biyu akwai kuma na akwai firata muna da mafulai guda hudu kenan amma filan da suka masauce su guda uku ne saboda guda biyu masu masautar mafuli ɗaya ne guda ɗaya ne masautar mafulai biyu ne mustaƙina wannan mati ne na siraba a siraba kuma na daga baya shi ko badali ne badali ne to shi yasa muna da matsule guda hudu a cikin surar fatiha muna da matsule guda hudu a cikin surar fatiha to idan muka duba kuma misali kamar a surar inna a ɗaina kafa suratul kausari matsule guda nawa ne muke da su a surar inna haɗai naka mafulai nawa muke da su wanda yake an faɗe su la'alla za mu samu su mafulan wanda su ba a faɗa ba ba a faɗe su ba to muna da guda na biyu domin domin da kausara saboda ba tana ta daga mafulai guda biyu in ma haɗai naka kausara ba tana ta'addaga matsolai guda biyu shi ya sa kaɗin dalili ne mabani bisa fata a mahallin nasra yake alkausara ko matsoli ne mansuri da fata zafira salli shi wannan an shafe matsolin nasa saboda tun da daga nau'in filin ne salli jami'a salawat maɗuba jami'a salawat salli wani harshe ma dai an shafe matsolin nasa ne ko wani har haduwata ko wani har rahiyataka wani har shi na fi yi ne ta'adda amma an shafe saboda sani da shi amma yana daga inda yake an shafe mai tsoni saboda an san shi saboda sani da shi to sai dai akwai sunan fa'ili wanda shi an rafa shi ne ga matsolin nasa shi ne shami'a kaɗin shami'a kaɗin yaqulu bihi min shima ko da yake murafu ilayhi ne saboda an rafa sunan fa'ilin ne zuwa gare shi sunan fa'ili aka rafa shi ga mas'ulinsa da gito rari da zaidin da gito ka iya cewa kuma da gito rari da zaidan in ka sa ana gano kamar yana cewa na ba kowane ne sosai to wannan baitin kenan sai mu sake wani tashi to wannan daga suratu wa guha har zuwa nasi sai abu da duk matsalolin waɗanda yake suka zo wanda yake an ambace su ba sai lalle an sa waɗanda yake an shafe ba kama a ita kanta suratu guha din akwai matsalolin da yake an shafe ko irin su fa'a gana ko na kala na talaka ko ta'abanaka wa ta'awaka ta'awaka to duk irin wannan ba sai an faɗe su ba amma dai wanda yake an faɗa kamar wa wajaba ta ta din ta da kuli ne na farko na wajaba a ilan da kuli ne na na biyu ko wajaba ka wallan wallan masuli ne na biyu ka masuli ne na farko ولم يجعل كيدهم في ترليل كيدهم مفعول من فرق نجعل في ترليل مفعول من نجعل تدوان أفدش tun daga suratu wa ruha har zuwa suratun nafi wannan na sai ta fi gana na biyu kuma ne rujufa aminu ka ce ku ka tsayarar mu'utare ومصدر ونائب عنه وإن حذف عامل وإن عامله كسرت سير الموتر ومصدر ونائب وإن حذف عامله كسرت سير الموتر ومصدر ونائب وإن حذف عامله كسرت سير الموتر ومصدر ونائب وإن حذف عامله عامله كسرت سير الموتر ومصدر ونائب وإن هزت عامله كسرت سير الموتر ومصدر ونائب وإن هزت عامله كسرت سير الموتر أسير جواب na biyu shi ne aka ambaci a cikin mansubatu na asma'u aka ce na biyu daga mansubatu shi ne masdari shi ake kira tsatsa maf'uli mutlaki shi ake kira maf'uli mutlaki wanda mai ajihuna ake fada yake shi ne mai zuwa na uku a tasirifin fi'ili misali za a ce sare siru sauran ko raraba ya rubu rarraban to rarraban ɗin ko sauran shi ne masdari kuma wato wanda yake ya zo a matsayin mas'uli mutlaki to shi ma mansubi ne masdari wato mas'uli mutlaki mansubi ne wa na'ibin haka nan ma duk abin da yake ya zo a matsayin masdari akwai abubuwa zan guda bakwai ko takwas wanda suka zo a matsayin masdari misali kamar zamani yakan zo a matsayin masdari kamar misali alam ta gata yar aina ka lailata armaba lailata din zarafi ne zamani ne suna ne na zamani amma ya zo a matsayin masdari yanzu da aka masarce shi ba wai an masarce shi ne bisa cewa maf'ulu fihi ne ba an masarce shi ne bisa cewa maf'ulu ne mudlaki adadi yakan zo a matsayin masdari kamar fajliduhum samanina jaldatan ثمانين إن منصوبي نيبس زمن وسط مفعولي مطلقي مفعولي ني مطلقي جلبة الأنفع منين من الأنفع تمييزي ني تمييزي ني haka nan lamiri yakan tsaya matsayin masdari masuli mudlaki kamar fa'in ne u'azzibuhu azaban la u'azzibuhu ahadan min al'alamin la yu'azzibuhu hutun ya so a matsayin masjari mai a muhallin nasba yake bisa zama wata masuli mutlaki to irin wayannan dai na tsawa matsayin masuli mutlaki suna da dama to su ma dai da ana nasartar su ko da yake ba masjarin ba ne amma sai a nasarce su bisa cewa sun tsaya ne matsayinsa sun yi aiki ne irin aikinsa wa in hujjus aminu ko da ku an shafe amininsa shi nazari akwai inda yake dole a ambaci amininsa akwai inda wajibi sai an shafe aminin akwai kuma inda yake a iya shafewa ko a ambata yana daga inda yake wajibi a shafe kamar irin su subhana subhana masdari ne an shafe amurin subhanan lazi a tsara bi audini yana fa subhanan layi amma ya duk mansubi ne bisa zamowarsa maf'uli mutlaki masdari ne wanda wannan wajibi ne a shafi amilin su shi yasa gaba daya in ka duba qur'ani duk inda subhanallah din nan ko subha irin ta tazo ko subhanallah lazi asra bi ardihi masalan ba inda za ka ga an ambaci amilin annan amilin shafe shi wajibi ne akwai kuma inda yake amilin dole sai an ambace shi akwai inda yake kuma ya halatta a shafe ko a ambata to wannan zaman mu na gaba ma yi a yi bayani a kai ko ina misalin sa ka so ki saurar motar kamar na kace so ki saurar motar to saura din masdari ne mafuli ne mutlaki an san shi wata zama wasa mafuli mutlaki wannan ɗaya ne daga nau'o'in mafuli mutlaki guda uku shi mafuli mutlaki shi ne masdari yakan zo ne ko dai dan taukidi dan karfafawa ko dan nuna nau'i ko don nuna nau'i ko don nuna adadi shi ya sa yana zuwa ne don ɗaya daga abu ukun nan ko zai zo don taukidi ko kuma ya zo don ƙarfafawa ko kuma ya zo don nuna adadi kamar wannan ce fi sauran mu'tari mai nuna nau'i ne na yi aiki irin aikin wanda ya yarda cewa ya yi laifi menene aikin mai laifi wanda ya biya laifi ai komawa ga Allah a hanyar sirtu sauran mu'tari ya yi aiki irin aikin wanda yake ya yadda da cewa shi mai laifi ne wanda shi ne abin nema ko daga bawa ko yaushe ya da aiki yana duban da amin cewa shi mai laifi ne to wannan kenan bayani a kan su su zaman mu nazarin Allah ya kai mu Allah ya ba mu fahimta abin yi a nan wato sai a duba a qur'ani a ga wanne ne masdari na farko da ya zo a qur'ani wanda yake mansubi bisa cewa mafuli mudlaki ne ko kuma wani abin da yake na'ibin masdari wanda yake ya zo a mahallin nasba ko mansubi a qur'ani wanne ne kuma na ƙarshe in daga fatiha wanne za a fara gamuwa da shi kafin a kai kuma minal jinnati wan nas wanne ne na ƙarshe eh wanne ne na ƙarshe a masdare wanda yake mas'ulul mudallaki to alhamdulillah fara bayani a kansa a kan masdari inda yake ya zo mansuri inda ake nasartarsa bisa cewa mas'uli ne mudallaki shi dai masdari iri uku ne mas'uli mudallaki iri uku ne an fada cewa iri uku ne akwai wanda yake zuwa don zarar takidi kamar rarrabtu rarban wannan rarban ɗin matsuli ne mutsaki mutsari ne ya zo don taki da rarabtu abinda rarabtu ɗin ya ɗosa ko kuma wasa fati saffa saffan ɗin matsuli ne mutsaki ya zo don taki da wato abinda fati ɗin ya ƙunsa ne mazdari na biyu shine iri na biyu nau'i na biyu shine wanda ake kiransa mai bayyana nau'i nazari yakan zo don ya nuna nau'i kamar jalastu jalfatal amiri na zauna irin zaman sarki na zauna irin zaman sarki ko kuma misalin da ya kawo tutu sauran mu'utarike na yi aiki irin aikin wanda yake ya yadda cewa shi ma mai laifi ne wanda yake san mai laifi ne kaga ba abin da zai sai kaskan da kai ga Allah kenan ko to wannan saura din masdari ne wanda yake ya zo don bayanin nau'i shi masdari wanda yake ya zo don bayanin nau'i su dewa in an kawo shi to aka rafa shi ko kuma a yi masa na'ati a kawo masa sifa kamar misali akaltu akalan shadidan kaga ya nuna nau'in cin ne cewa cin wanda yake mai tsanani ko kuma wato yubbuna almala hubban jamma ko ta kuluna turasa akalan lamma duk wannan ya nuna nau'i ne wato irin nau'in cin da kuke akalan lamman ne haka nan kuma irin nau'in san da kuke wa dukiyar hubban jamma so ne wanda yake mai yawa mai yawa wazo don bayyana nau'i kenan nau'i na uku na masdari shine wanda yake zuwa don nuna adadi akan kawo masdari don nuna adadi kamar surtu saurataini na yi tafiya tafiyar guda biyu ko rarrabu rarrabatin na doke shi dukan da dama ba duka ɗaya ba da dama rarrabatin ɗin masdari ne ya zo don bayanin adadi ne to nau'i uku ne kenan shi masdari to kuma shi nazari wani lokacin akan shafe aminansa shi nazari dangane da aminansa ya kasashe uku akwai wanda yake dole sai an shafe amilin akwai kuma inda yake dole sai an faɗa amilin akwai inda yake ya halatta a faɗa amilin ko a shafe kuma shi amilin masdari lalle lalle ɗaya daga cikin abu uku ne ko dai masdari kamar sa ko kuma fi'ili ko sufa abinda ake nufi da sufa a nan shine sunan fa'ili ko sunan maf'uli sunan fa'ili ko sunan maf'uli to wannan guda uku su ne ke iya yin aiki akan masdari misalin sa qur'ani wasafati safa ne sufa ce sai aiki a masdari ko wannazi'ati garqa shi ma dai sifa ce ko wal'adiyati rafaha rafaha din masdari ne adiyati sifa sunan fa'ili shi ne aiki a ciki haka wato fi'ili yana yin aiki a masdari kamar na qur'ani wa kallama Allahu Musa takalima takaliman masdari ne mafuli ne mutlaki abinda yana sarce shi shine kallama kallama wannan fi'ilin haka kuma masdari yana yin aiki a masdari kamarsa kamar dai na ƙur'ani fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mawfura to jaza'u shi yana sauki jaza'an mawfura shi jaza'u ya zo labarin ilimi jaza'an ko mansubi ne bisa zama wasa maf'uli mutlaki bisa zama wasa maf'uli mutlaki abin da ya farce shi shine wannan jaza'un na farko ko ka ce rarbuka rarbuka zaidan rarban shadidan kabihu rarbuka zaidan rarban shadidan kabihu to wannan rarban din abinda yana sauke shi shine rarbu na farko rarbuka zaidan rarban shadidan kabihu ka doki zaidu duka mai tsanani abu ne wanda yake yayi muni rarbu na farko masdari wanda shi a nan ya zo ba maƙuli mutlaki ba ya zo a matsayin muftada ne kuma aka rafa shi ga fa'ilinsa shine kaɗin ka wato yana da mahalli biyu yana da mahallin jarra dangane da cewa murafu ilaihi ne yana kuma da mahalli na rafa dangane da cewa fa'ili ne zaidan ko mafuli ne na rarbu mafuli bihi ne na rarbu to shi kuma rarban mafuli ne mutlaki na rarbu din dai shi rarbu din ya nasarci mafuli bihi ya kuma nasarci mafuli mutlaki eh shi yasa amili ɗaya ya iya nasartar ma'amulai da dama ko amili ɗaya ya iya nasartar ma'amulai da dama kamar wannan rarbukan waidan rarban shadidan abihu in ka ga dama ka iya ƙara ma zarafi in ka ce rarbukan waidan rarban shadidan masa'an amam al'amiri abihu ta ga zama abin da ya nasarta sun yawa kenan ko sun kawo in ka ga dama ka iya kawo hali yayin ka iya kawo hali shi dai rabatin ne duk zai na sauce su shi kadai zai iya daukan su duka zai iya daukan duk wa'annan yayin to shi amilin na masjari amilin mafuli mutlaki ko dai ya zamo masjari ne kamar sa ko ya zamo sufa ko ya zamo fi'ili ko ya zamo fi'ili to akwai tambayar da aka a baya cewa a ƙur'ani ina ne farkon masdari wanda ya kyago ko abin da ya kyago mafuli mutlaki wanne ne farko a fatiha dai gaba daya ba mafuli mutlaki ko to a bakara fa amma wanne ne na farko misali illa an taqulu qawlan ma'rufa qawlan ai masdari ne ko irin kaulan ma'arufa masdari ne wanda yake ya zo don nau'i tun daga shi an masa na da aka ce ma'arufan to a wannan masdari ne ko an da sauke shi wasa cewa mafuli mudlaki ne to amma wanne ne farko wanne ne na karshe kuma a cikin suratul bakara wanne ne na farko a fatiha dai babu mafuli mudlaki ko فزادهم الله مررا مررا wannan wato ta zama mafuli ne na biyu na zaba mafuli ne na biyu na zaba zaba ta kan yi ta'adda ga mafulai biyu hum mafuli na farko mararan shi ne na biyu to sai wanne watakila sai an tafi da yan nisa ne a cikin ko rarragin da an yi kama wani nasu duk ba masuli mutulaki a wajen ko to yau ya da kullum yana wani balo amin na ba masuli mutulaki to ba masalin karshen da yutta wuta da naran sannan ma a ra'at ma ya da yuga ban da gulori mata da kan zuwa da masu lafi da sun yi bukuru'in sallar zuwa to duk ba masuli يا أيها الناس بدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم تو الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء تو وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تظلموا الله عبادا وأنتم تعلمون تو كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي واتو رزقنا من قبل شيما دي دبا مسؤولي وندي kullama rizuku min hannu samaratin rizqan to shi wannan rizqan din shi ne ta a ce rasuli ne wanda yake mutulaki ko rizqan din ya zama rasuli ne wanda yake mutulaki sai kuma fakula min ha ragadan ragadan shi ma mutuli ne mutulaki ko mutuli ne mutulaki to na karshen fa kama a suratul alhekun ga shi wato alaikun takasura ta zo su da kawai la tarawun al jahil kuma la tarawun ha ainan yaqin ainan yaqin maquli ne mudlaki maquli ne mudlaki ko da Allah ko ba an sani ya ba ba tsoron wani ko to maquli mudlaki da yake ne a masdari shi akwai inda yake wajibi a fada amilin sa akwai inda dole sai dai an shafe amilin akwai kuma inda yake ya halatta ambaci amilin nasa shi dai a nan mana nuni da cewa wa in hujjus amiluhu ko da an shafe amininsa ana nufartarsa akwai wanda yake lalle ana shafe aminin kamar wanda yake zuwa bayan istirhami wanda yake nazari kamar atawaniyan wa kajjadda ƙura uka atawaniyan wa kajjadda ƙura na'uka yanzu ka zauna kana kasala ga sawo'inka ko kowa ya miƙe to tawaniyan din maquli ne mutlaki wanda ma'amilin sa shafaffe ne kuma shafe wannan ne ba a fadarsa a ta tawana tawaniyan to amma ta tawana din wajibi ne a shafe shi ko kamar subhanallazi asra bi abdihi laylan subhana din masdari ne maquli ne mutlaki amma amilin nasa mahzufi ne wujuba ko kamar irin safa imma mannan badu wa imma fida'a ko hamdan laka Allahumma wa shukura hamdan laka Allahumma wa shukura inda yake ya zo don addu'a shi ma wajibi ne a shafe amulu wuraren da yake wajibi a shafe amulu sun kai wajen goma sha biyu daban-daban to akwai kuma wasu guraren wanda yake ba dama a shafe kamar duk wani masari wanda yake ya zo don karfafa fi'ili to wannan ba dama a shafe amilin nasa wanda mai alfiya yake faɗa wa hasku amirin muwakkidin tana wa fi siwahu li dalilin muttafa wa hasku amirin muwakkidin tana shafe amilin masdari wanda yake ya zo don karfafawa wannan bai halatta ba amma wa fi siwahu li dalilin muttafa a wani ana shafewa ko kamar yanayin da suke cewa ina daga wuraren da yake wajibi a shafe kamar inda suke cewa lahu alayya alfun urfan urfan din masdari ne mafuli ne mutlaki wajibi a shafi amilinsa ko anta ibni hatta ibni anta hakka anta bani hakka to wannan hakkan din shi ma masdari ne wajibi a shafi amilinsa akwai wa'insu wuraren da da yawa qur'ani inda yake wajibi a shafi amilin kamar irin wannan ko na wani nazi ati garka ka ganin wajibi ne a ambaci amina tun da yake ya zo ne don takidi ko wasa fati safa ko wala adiya ce rabha da anan sai an ambaci amina tun da yake ya zo ne don takidi ya zo ne don takidi a wasa akwai inda yake akan shafe akwai inda yake ba dama wani ya tambaye ka ayyara rubin rarrabta zaidan ka iya cewa rarban shadida ayyara rubin rarrabta zaidan ka ce rarban shadida ta an samu ta da rarban shadida amin ya halitta ka shafe amina kana nufin rarrabtu rarban shadida ka iya bayyanawa kuma ka ce rarrabtu rarban shadida amin ya halatta a shafe aminin ko a bayyana shi wannan wajen inda yake ya halatta shafi amilin ne ko bayyanawa shi ya sa shi masdari dangane da amilin fa ya kasu kashi uku ne akwai wanda yake wajibul haqi akwai wanda yake jaizul haqi akwai kuma jaizul bidda wajibul zikiri eh min tani ul haqi kenan eh to sai dai ne gaba sai a ƙara bayani akan shi da wannan masdari kenan mafuli mutlaki shi ne na biyu daga cikin masa'ilu shi ne na biyu daga cikin mafa'ilu sai na sake yana tabbatar wasu ayyaman wa kuntu sahara harfar matsami inda baitin tsohura ya fi zamani wani matsami hausu fi ko za ku zamani wasu ba alif da lanko to za ku zamani wani matsami hausu fi ko marufi himalu kullum farisi ka suka ayyaman wa kuntu sahara harfar matsami inda baitin tsohura وفي الزمان والمكان حيث فيه تؤمر فيه مال كل فارس كوكلت أيام وقلت سهرا عند المقام خلف بيت طهرا ظرف الزمان والمكان حيث فيه تؤمر فيه مال كل فارس كسوت أيام وقلت سهرا خلف المقام عند بيت طهرا إيه بلا دوكو أكم منصوبات an faɗa cewa wannan ne fil asma'i lil maf'ul bih nasabta a cikin suna yana zuwa ga maf'ul bih maf'ul bih shine na farko sai kuma maf'ul mutlaqi shine masdari kenan a sai na uku shi da na hudu wanda a iya lissafa su a matsayi daya shi ake kira maf'ul fihi maf'ul fihi al maf'ul fihi wato wajen da ko lokacin da aiki ya afku wajen da aka yi aiki inda aka yi aiki a cikinsa ko lokacin da aka yi aiki a cikinsa shi ake kira ra maƙoli fiye akan kira shi kuma zarafi zarf idan an so wannan cewa na waje to a ce zarfin makami na zamani kuma a ce zarfin zamani to shi ma wa'annan dai ba ana nasabtar su ana nasabtar su duk inda yake ka kawo waje wanda auki ya afku a cikinsa da nufin ka nuna cewa auki ya afku a cikinsa to sai a nasarce shi kun lokaci wanda auki ya afku a cikinsa da nufin nuna cewa aikin ya abu ne a wannan lokacin to shi ma ko a nasarce shi shi ya sa ke haisu fi turmar fi hima inda fi ake ɓoye ta a cikin su inda yake fi ba inda ke karɓar nasarar sai in za ta yi ya zamo akwai ma'anar fi amma in ba ma'anar fi wannan ba za a yi nasara ba misali inda ka ce yawmin jumu'ati yawmin mubaraku yawmin jumu'ati yawmin mubaraku a ka yawmin jumu'ati zamani ne ranar juma'a rana ce mai albarka ranar ba dama ta yi nasara ba ta ce yawmin jumu'ati ba saboda ba za ta yi ka ɓoye fi ba ba za ta ce fi yawmin jumu'ati ba amma ga cewa kai sallai fi yawmin jumu'ati ne sai ka yi nasara saboda shi za su yi a boye ta iya zama sannan su fi yomin juma'ati a sannan su fi yomin juma'ati haka nan idan ta ce wato a matsalar ta ce a halfaka halfaka wato hasamu to shi ma a wannan ba za ta yi a ce an nasarce shi rufa ba ƙulu ba sai ko bisa tawili a ce tuwara to ne da wani fi'ili wanda shi fi'ilin a zai ne da shi mas'uli tushe kamar istaɓarwa halfaka istaɓarwa fi halfisa to a can nan ne kawai ba a iya nasartar sarrafa cewa mas'uli tushe shi ya sa shi dai mas'uli tushe duk inda za a yi masa nasara ko in za ta yi fi a ƙaddara ta a wajen ko na za su zamanin ne ko na za su makani shi da abin da ya kira zo za su zamanin zai iya ɗaukar za su zamanin ta ko a yaushe a iya nasartar sa bisa cewa na mutum shi ne amma shi za su makani sharatin a yi masa nasaba ko ya zama mubhami ko ya zama mubhami wato a rufe a misali kamar jihohi in ka ce musamman sallaitu hamsan imami na yi salla bayan lima to wannan zarafi ne kuma wanda yake mubhami saboda da kace kana bayan liman ta yi ga inda liman din yake gata ko kuma a sahu biyu ne tsakanin ku ko sahu uku ne ko sahu goma ne ko sahu ɗari ne ma duk in ya kana bayan sa za ka ce sallaitu khalfal imami shi ya sa irin wannan ake ce da shi mubhami saboda ya nuna wajen amma ko nuna ainihin ina ba a wajen shi ne ma'anar zama wasu mubhami ko jalastu amamal amiri ya zauna a gaban sarki shi ne wannan amana din ta yi ga shi gata ta yi tsakaninku da tazara ta zarar da inda kana gabansa za a iya cewa amamal amiri ko sai ko amamal amiri shi ya sa shi ma wannan za a ce wato mutane saboda ba a ayyana aunin abin da ke tsakanin ba an san wajen amma ba a ayyana ba shi ya sa shi za su makamin koyaushe ba ya karɓar a lissauce shi sai in ya zama mutane sai in ya zama mubhami haka nan ma duk abin da yake makadiru makadiru wato abin da ake awo da shi to shi ma sai ya zama mubhami sannan ne ake nasartarsa kamar misali duk abin da yake yake na awo ne to shi ma sai inda yake mubhami ne kamar jalastu ƙuddama zaidin to sai ya zama mutane sannan ne za a nasarce shi haka nan irin wanda ake narkowa daga fili kamar ramaitu marma zaidin marma ɗin mutane na yi harbi inda zaidu ya harbi kaga ba a san ina ya harbin ba ba ka ayyana ga inda ya harbin ba amma da abin da ka faɗa ka yi harbi wajen inda shi ma ya harbi to da irin wannan ana sauce shi bisa cewa matsoli fihi ne zarfu makamin ne a duk wannan ana sauce shi kan cewa zarfu makamin ne لكل أو سفيت نار فيهما إلا في أكبوت أسكنس لكل وقوة لأيك ودغشكنس فعارف كذاني وأن إمام صالي كسمت أيامه wa masuku ayyaman na yi azumi a kwanuka to wannan ayyaman din menene zarfu zamanin ne saboda ya nuna zamanin da azumin ya afku kuma su za ta yi a ce an ɓoye ta tunda a iya cewa sun tafi ayyano sun tafi ayyano a ya zama fi kenan ta karɓi ta zamo an ɓoye ta a nan wa utu sahara ko kuma na tsora wakacin saho na tsora wakacin saho to shi ma saharan ne a matsuli ne fihi wani da ya nuna zamanin afkuwar aiki ga shi kuma zai karbi cewa fi ta zamo an ɓoye a ciki sannan a iya cewa sun tafi an kuntu fi sahari haka ne halfan matsami shi kuma wannan zarfu makani halkan matsani zarfu makani shi na a iya boye fi fi halkin matsani haka inda inda bautin zahura shi na do inda ɗin zarafi ne zarfu makani ne zarfu makani ne shi ma a iya boye fi a cikinsa kamar an ce fi indi baitin ɗahura a zahiri ita inda ba inda ake sa mata fi amma kuma ana jin fi ɗin an boye a cikinta abinda ake sa mata mahiya ne matsayinsa a'a shi ake wa hali waƙiyan ɗin shi ne halinsa wannan ɗin ne matsayinsa ma humma ɗin ne ne muhim fili ne mamili na shi da wasu masu kace ya lubinci haka kowace shi yana cikin filan da suke zuwa mabniyelin majhuli ba sa zuwa mabniyelin ma'alumi to ina na ibn fa'ilinsa shi ne himin himin din ana ibn fa'ili ne ma humma ba a kaddara himin wani hurimi ba ko wata ganuwa ba ko wata kariya ba waƙiyar halin kasancewar ta za ta iya karewa min motin daga mutuwa ana fare komai amma ba a fare mutuwa mutuwa kan ba a ta ba ta da makariya sai dai idan zuwan ta ne bai lokacin zuwan ta ne bai ba amma in dai lokacin zuwan ta yayi auka ta da makari in na kuntun tuzurudu mushayyada aina ma ta kunu yudrikum al-maut wa law kuntum tuzurudu mushayyada inna ajala Allah idza jaa la yu'akhkharu wal aqu waqiyan hali ne daga kuma din ina ɗin komi kira ne abin da za ka hali daga gare shi saboda ya zo a cikin nafayi ma ma ta nafayi ce ma humma min mautin himin waƙiyan wala tara min ahadin baƙiya shi ma amin da ya fi sake yin hali baƙiyan ɗin shi ma hali ne daga ahadin ahadin ɗin komi kira ne to abin da ya sa saboda shi ma da ya zo a nafayi la la nafiya ce wala tara ba wanda za a yi kaga min ahadin bakiya wani mutum kudaɗe wanda za a ci a alhali yawon ba wanda yake yawon ba wanda yake yawon ko ma ga amma da sharumin da mukan hulda ba wanda yake yawon ko a an yi hali daga nikira fa'idul hali ya zo nikira wal halu min ma'arifati munakkara shi kuma hali yana zuwa nikira sharaɗin hali ya zo ni kira bayan da bayan hali ya zo ma'arifa ko ba ya zo a zahiri ma'arifa to za a tawuninsa da ni kira kamar da suke cewa harajtu wahadi to wahadi din za a tawuninsa da mun farida wahadi yanzu a zahiri ma'arifa ne saboda an rafa su ga lamiri ya zama ma'arifa to amma za a tawuninsa da ni kira shine mun farida mun faridan harastu mun faridan ma'ana harastu a dai harastu mun faridan shi yasa ku ce koyaushe hali yana zuwa ni kira ne wa farilata yana zuwa bayan cikin zance ma'ana fi magana ta samu mutadda da labari ko fili da fa'ili in ma fi'ilin mai ta ganewa samu mafuli sannan ake samun shi hali sannan hali yake zuwa baya zuwa ɗaya daga cikin wannan hali ba zamowa fa'ili ba zamowa mafuli ba zamowa muftada wannan yana cikin wuraren da yake hali ya bambanta da tamyizi tamyizi ta iya zama asalinsa mubtada ne ko ya zama asalinsa fa'ili wasfan yana zuwa don nuna sifa nan kuma ɗaya ne daga cikin wuraren da hali da tamyizi suka yi tarayya shi ma tamyizi yana zuwa wato wani wakacin don sifanta ko ko ɗauke ilhamin abu ka jitu kamar inda kake ji ita zakira to zakiran hali ne daga tuɗu wannan lamira wannan wato ka ji ita zakiran wannan zakiran hali ne daga tu kaga ga shi ya zo in ka ce ji ita kawai magana ta cika ko in aka ce ji ita kawai magana ta cika a sun zakiran ɗin faralatin ne ƙari ne a magana kuma zakiran din a tutsin ga su sahibu hali ya zo ma'arifa zakiran ya zo nikira kuma zakiran din ya zo don nuna sifa ya zo don ya nuna sifa wannan yana cikin wato wannan kamar ya kawo mana tarifin halin ne kenan ta fuskar wanda ya kawo wa'annan sharuɗan nasa ko hanyoyin da yake zuwa kamar ya kawo mana tarifin sa sai mu sake maimaita baitin nan aka faɗa tsakanin hali da tanuzi akwai samanci akwai abubuwa guda biyar akalla wanda yake sun yi tarayya ko suke kama da juna a ciki akwai kuma su abubuwan guda biyar wanda suke bambanta kuma shi yasa akwai waɗansu guraren inda a iya kiran wato abin da ya zo a wajen a iya cewa hali ne a kuma iya cewa tanuzi ne a iya cewa hali ne a kuma iya cewa tanuzi ne wanda wato nan gaba ko a magana a kan tamizi za a kawo wannan a misali kamar lillahi dauru hu farisan lillahi dauru hu farisan to farisan din ta yi zama tamizi ne ta yi kuma ya zama hali ne ta yi zama hali ne ta yi zama tamizi ne ko yaushe da shi hali akwai akwai sahibinsa sahibin nasa ne aka ce ko yaushe yana zuwa ma'arifa wato shi ne wanda aka yi halin daga gare shi a yi hali daga mubtada a yi daga fa'ili a yi daga maf'uli a yi ma daga gare su duka biyu duk da fa'ili da maf'uli duk ya zamo an yi hali daga gare su hali guda ɗaya ya zo daga gare su kamar misali in kace da iku zaidan raki baini to raki baini hali ne daga tudin da kuma zaidan din hali ne daga fa'ili hali ne kuma daga maf'uli shi yasa aka hada aka yi tasmiya ta iya cewa kuma hali ya iya kididdiga kuma ya zamo sahibinsa daban-daban ne kamar laƙiƙu hindan musiban min haɗurata na gamu da hindu ni ina hawa kan dutse ita kuma tana gangarowa alhali ni ina hawa musiban hali ne daga su min haɗuratan hali ne daga hindan shi yasa hali ya iya kididdiga ya zamo kuma sahibul halin ya kididdiga ko kuma ya zamo duk guda ɗaya ne hali ya iya kididdiga kuma sahibul halin ya zamo guda ɗaya shi dai sahibul hali yana da nasa halaye akwai wato magana cewa ya zo ma'arifa akwai guraren da yakan zo ni kira saboda wani dalili akwai magana cewa me yi matsayinsa daga halin dole ne ya gabaci halin ko ko dole ne halin ya zo kafin shi ko ko gaza ko akwai guraren da yake kamar haka to duk wannan kuma shi sahibul hali yakan zamo an shafe shi akwai inda ake shafe shi ko ko ba inda ake shafe shi game da hali kenan shi kuma kansa hali an ce ni kira ne to kuma hali yadda muka je ko nan gani a karatunmu na balaga za mu ji yakan zo jumla hali ba sai lalle mufradi ba yakan zo jumla ko a qur'ani aka duba za a ga gurare da yawa hali ya zo jumla ko hali ya zo jumla eh kama wala tamlil tastakasir tastakasir hali ne ko ni mutum zuna ne wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum hali ne gashi ya zo jumla hali ne wanda yake gashi ya zo jumla to su dewa hali yakan zo mufradi yakan zo jumla to wannan kenan yanzu tun da yake wannan littafin namu ya fara tohowa ƙarshe ko da dai karatun namu hayyo yana baya amma ya kamata ya zama an ƙara himma a kai ya kamata irin wa'annan mubahisun a ringa samun wa'anda za su ringa rubutawa ko da yake ko da tambina tudun ma da ake ba wa yanzu an fara kafala ba a rubutowa sosai shi yasa ya kamata a samu wani wanda zai rubuto wani abu a kan shi sahibul halibin mai hukuncen hukuncensa dangane da zama wasa sai ma'arifa da kuma halayen da yake zuwa na kira da kuma maganar takadiminsa da tahirinsa daga halin da kuma maganar yiwuwar shafe shi ko cewa ba dama a shafe shi akwai inda ake shafe shi da kuma shi kansa halin inda yake a samu wani kuma ya rubuto a kan shi kansa halin inda yake zuwa mufradi da inda yake zuwa jumla da inda yake zuwa shirkun jannati inda yakan zo shirkun jannati zari da matsaloli ko zarafi yakan zo hali a haka wani su a samu wanda zai rubutu a kan shi halin kansa da kuma wanda zai rubutu a kan sahibul hali sai kuma abu na uku shi ne amilul hali hali koyaushe akwai amilinsa shi ne abin da ya nasarce shi koyaushe hali akwai amilinsa ba sahibul halin ne yake nasarta shi sahibul hali shi ne mai halin da aka fada misali inda aka ce wa latan mun tattakasir sahib al-hali shine wannan lamiri mustafili na tamni ahin amta to amilin halin ko shine tamnin din fi'ili a murari shine amilin halin kuma shine amilin halin to kama kuma lima tuzuna ne wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum shi kuma wanne ne sahibul hali wa qatta lamuna hali ne daga me daga ito ya ya ya hali ne daga warke ne to ta ya zama hali ne daga maf'ulin ya zama hali daga maf'uli ko me yasa kuke cuta ta alhali ni din nan alhali ni din nan kun san cewa manzon Allah ne zuwa gare ku to amma iya cewa hali ne kuma daga fa'ilin wannan wawun tunzu wannan fa'ilin me yasa kuke cuta ta alhali ku din nan ko din nan kun san cewa ni manzon Allah ne kowanne yana da mafita amma a ce halin daga fa'ilin ne ya fi mafita wato da bawawun ne wato alhali ku din nan kun san cewa ni manzo ne na Allah zuwa gare ku in kuma an ce daga maf'ulin ne sai ake me yasa kuke cuta ta alhali ni din nan kun san cewa manzo ne na Allah zuwa gare ku ko ko shi wato akwai sahibul hali akwai to amma amilin anan menene shine tunzu tunzu wannan fi'li murari in shine wato a amilin halin to ko shi akwai amilin halin to sai a samu mutum uku kenan da za su mana rubutu akan wannan ko eh da sahibul hali da amilin hali da kuma a shi kansa halin a shi kansa halin a kan yanda yake zuwa a kan yanda yake zuwa akwai wani littafi da suka kawo jami'u durusul arabiyya jami'u durusul arabiyya na na haure yana da yana da ɗan girma haka to ba sun kawo shi da sai dai in ya kare samun na amma da na da shi yana da amfani a kan irin wa'annan ƙwarai kuwa yana da amfani a kan irin wannan ƙwarai kuwa gane burus arabiya na wani mustapha galayi mutumin da rubutu mutumin mutumin lebanon ne ko da yake abu da mutuwa to to alhamdulillah wannan kenan sai a shi karatunmu na balaga yadda aka fara ita surar iza ja'a to a duba a duto cikakken li'irabin ta bayan bayan ta rubuto li'irabin a kawo jumla na wace wadda take asaliya a ciki a cikin iza ja'a a tabbata ya dade jumloli guda nawa muka gani a kuliye hudu to a cikin wannan fa a cikin jumla a cikin to ita idza jaa abinci ko a ga jumla nawa ce a cikin idza jaa jumlolin guda nawa ne wanda suke asaliye saboda akwai jumloli waɗanda suke su far'iye ne kamar ja'a kaga ja'a nasrullahi ai jumla ce ga fili ga fa'ili amma gaba ɗayanta a wani mahalli take a mahallin jarra take ko murafu ilaihi ce murafu ilaihi ce murafu ilaihi ce an rafa iza zuwa gare ta shi yasa a mahallin jarra take wa ra'aitan nasa jumla ce da yake an adata ta akan ja'a nasrullah ita ma a mahallin jarra take to ko sauran jumlolin a samu jumla guda nawa ce dai a ciki wadda take asaliya da kuma wadda take fari'iya kuma a samu a ciki akwai inda yake an yi wasalu me yasa aka yi wasalu ko inda yake an yi fasalu me yasa aka yi fasalu akwai wasalu da fasalu duk a cikin wannan sura akwai inda yake an yi wasalu akwai kuma inda yake aka yi fasalu to menene dalilin wasalu inda aka yi shi menene dalilin fasalu kuma inda aka yi shi a surar izaja a kenan a kawo li'irabin ta li'irabi cikakke wannan kuma a fidda waɗannan guraren a guraren wasulu gurin wasulu da gurin fasalu a cikinta to alhamdulillah alhamdulillah bi sharɗin kamula ka ɗuftu nafsan wa kamanni asala wa kullu tamizin bi sharɗin kamula ka ɗuftu nafsan wa kamanni asala وكل تمييز بشرط كملا كذبت نفسا وكمن أصلا وكل تمييز بشرط كملا كذبت نفسا وكمن أصلا وكل تمييز بشرط كملا كذبت نفسا وكمن أصلا وكل تمييز بشرط كملا كذبت نفسا وكمن أصلا وكل تمييز بشرط كملا كذبت نفسا وكمن أصلا وكل تمييز بشرط كملا كذبت نفسا وتمن أصلا أو كل ذلك akan mansubatu a cikin asma'u wani abubuwan da ake wa nasaba a cikin sunaye a baya an faɗi guda nawa an faɗi maf'ulu bihi ko an faɗi maf'ulu mutlaqi an faɗi maf'ulu fihi sannan kuma aka faɗi hali to kuma ga na biyar yanzu za a kawo ko na biyar ko ko na shida shi ne tamizu ya ce wa kulli tamizu haka nan kuma nasba tana kasancewa ga duk wani tamizi wanda yake ya zo bi da sharaɗi kamula da yake wa cika a nan ko da yake an ce kowane tamizi ta kowane tamizi a yi masa a nasba asali da mun tamizi ya zo mai suri sai dai a cikin tamizi din akwai wanda shi dole daman ma a yi masa nasabar baya zuwa majaruri akwai kuma wanda yake ta iya zo mansubi ta yi kuma a ƙara masa harafin jarra a yi masa jarra akwai kuma wanda shi majarurin ma yake zuwa shi ya sami wancan inji don gane da wannan sun kai kamar guda goma sha shida guda goma sha shida akwai guda bakwai a cikin wanda su ya halatta a musu jaga ko a musu nasiba akwai guda shida wanda dole a musu nasiba akwai kuma guda uku wanda su dole a musu jaga diddai ta nuzi ne shi dai ta nuzi asali da mai zo masu da sharuɗa shi ne kada ya zama cikin wanda yake wajibi a yi masa jaga guda uku ne wanda shi wajibi a yi masa jaga kanmu ba sharuɗan da yake sun cika shi ne kai ya zama ɗaya daga cikin wannan ɗin wanda ya gabata gare mu a baya tamizu da hali suna tarayya a cikin wa'yansu sufofi suna bambanta kuma a wa'yansu sufofi shi yasa akwai inda yake mata a ce hali ne ta a ce tamizi ba komai jawo haka ba kamantar su a wa'yansu guraren akwai abubuwa kamar guda biyar wanda yake da hali da tamizi duk sun yi tarayya sun yi tarayya dai a cikin zama wasu suna sun yi tarayya a cikin zama wasu farla sun yi tarayya a cikin zama wasu abin nasila sun yi tarayya a cikin zama wasu likira sun yi tarayya akan cewa suna bayyana abin da ya gabata ne suna bayyana wani abu ne da ya gabata a baya to a wayannan abubuwa guda biyar da tabizi da hali da sun yi tarayya a sun yi tarayya cikin zama wasu suna tamizi ba a zuwa fili ba a zuwa harafi haka ma hali ba a zuwa fili ba a zuwa harafi sun yi tarayya a cikin zama wasu farala ce sun yi tarayya a cikin zama wasu ana musu nasaba sun yi tarayya cikin zama wasu nikira sun yi tarayya cikin zama wasu suna bayyana wani abu wanda ya gabata a baya amma akwai wasu abubuwan kuma kamar guda biyar wanda yake sun bambanta shi hali ya fi zuwa mushtaki shi ko tanuzi jamidi ne tanuzi ba zuwa mushtaki yana zuwa jamidi ne a asali a cikin sa in an ga ya zo mushtaki to ya fita daga asalin sa ne amma shi hali shi kuma yana zuwa mushtaki ne asali a cikin tsoro jafidi ba asali ne a cikin ba haka kuma shi hali yakan zo muntakili mafi yawa shi ko tanizi ba yakan zo muntakili ba ba ba ba zuwa muntakili haka ne shi hali yakan zo jumla ko shubhul jumlati shi ko tanizi koyaushe mufradi kawai yake zuwa a koyaushe mufradi yake zuwa shi tamizi ko ina a iya wadatuwa daga gare shi amma shi hali akwai inda dole sai an faɗe shi to a wayannan guraren ne yake hali da tamizi sun bambanta shi tamizi dai iri biyu ne na farko a gane cewa iri biyu ne akwai tamizi wanda yake na mufani tamizin mufani akwai kuma tamizin nisbati akwai tamizi wanda yake zuwa don bayyana abu wanda yake rufaffe an faɗe shi to amma kuma duk da cewa an faɗe shi yana rufe haka akwai kuma tamizi na biyu shine tamizi na nisba wanda wato yake nuna dangantaka shi tamizi na nisba shine yake nuna dangantaka to misalan da malam ya kawo a nan sai ya zama ya kawo misali ɗaya da kowanne daga nau'o'in tamizi na farko ce ka ɗirtu nafsan kamar inda ta ce ɗirtu nafsan wannan tamimi ne wanda ba wai yana bayyana abu wanda yake mufani ba amma yana bayyana nisba ne in ya ce ɗirtu kawai to na ce eh na ji daɗi amma ban bayyana ta ina na ji daɗi ba ta yi ta jiki ne ta yi ta jiki ne amma raina ba daɗi yake bai cikin jin daɗi ko zuciya ta ba ta cikin jin daɗi ko ko ta yi ta ruhi ne amma jikin baya jin daɗi mutum yana zamowa ɗa ba ruhan wala mai ɗi jisma to shi yasa ashe wannan ya zo ne don ya bayyana ne nisba don ya bayyana nisba ba wai abu bane wanda yake mutane kowa ya san da an ce ɗirtu abin da ake nufi sai dai nisba ce take a ba a sani ba ta wace nisban ne aka samu a ibi ta ruhi ne ko ta jismi ko ta ɗalibi ko ta ne yaka ce ɗintu nafsan an san ta inda aka samu shi irin wannan ya fi zuwa ya zama muhawwali kamar a wato asalinsa ko ya zama fa'ili ne ko maf'uli ko mubtada to mafi yawa tamizi na nufi ba haka yake zuwa kamar a nan da aka ce ɗinku nafsan asalin nafsan ɗin tamizi fa'ili ne saboda asalin tarkibin ɗabat nafsi ɗabat nafsi ko kamar na ƙur'ani ana a tasarrufin kamalan wa abzu na fara ana saurin ta malam to shi ma wannan malam din tamizi ne wanda yake wazo don bayyana nisba na fi ka yawa yace na fi ka yawa to ba san ta wata nisbar ba sai na fi ka yawan shekaru ta na fi ka yawan riga ta na fi ka yawan gida ta fi dukiya na fi ka to aka ce malan kaga ya bayyana to wannan tamihin asalin sa mubtada ne mali aksaru min malika haka nafari a azumin nafarika shi yasa wannan tamihi asalin sa mubtada ne ko kamar fajjar na lara uyunan fajjar na lara uyunan shi kuma uyunan din tamihi ne asalin sa menene maf'uli ne fajjar na uyuna lairi ya ka ce fayyana wara uyunan ya fi mubalaga ne haka washta alar ra'asu shaiban shaiban din tamizi ne shi kuma asalin sa fa'ili ne washta ala shaibu ra'asu ne shi yasa tamizi wanda yake kenan na nisba ya fi zuwa muhawwali ba lalle ne zo muhawwalin ba akwai wanda yake zuwa ba muhawwali ba amma dai mafi yawa ya fi zuwa muhawwali to wakamannin asala wannan ko misalin tamizi wanda yake wazo ga mubhami kamar inda aka ce liman min asalan ina da tandu guda na zuma in ce ina da tandu guda ba san ko na me ba tandun na menene ne ko an ce ina da kwano guda ba san kwanon na me ba kwanon na dawa ne ko na gero ko na alkama ko na shinkafa amma an ce lisa'un lisa'un urzan a sannan an bayyana ko lisa'un kamhan to an bayyana mene abin nan da da yake a rufe shi yasa irin wannan ake ce da shi tamizi wanda yake mubhami wanda yake bayyana abin da yake mubhami ina misalin sa qur'ani na mubhami tamizi mubhami duk tamizin da yake zo bayan adadi yana bayyana abu wanda yake mubhami yasa da inda aka kawo tamizi bayan adadi kamar ina haza hilahu tisu wa tisuna na ajatan na ajatan tamizi ne tamizi ne ya zo ne ya zo don bayanin mutane ba san da tisu wa tisuna don an ce yana da tisin da tara ne nani mutane ne amma da aka ce na ajatan din ya fassara mutane ya bayyana abin da yake mutane a duk tamuru inda yake ba ya zo bayan adadi to na mufami ne wani da adadi duk abin da ke karba a lissafa shi ana lissafawa wai ko yana da goma ba san goma me ba amma in ce yana da goma gida ko yana da goma tufafi ko yana da goma takalma to sannan an gane goma an ɗauke ifhamin rufewa an ɗauke rufewa to tamizi kenan a iri biyu ne jalgatan jalgatan din tamizi ne rahin jalgatan din tamizi ne shi ko samanina menene shi sam eh a maf'ulu wani iri wajen duhu samanina jalgatan samanina din wanne ne maf'uli ne amma wanne a cikin mutlaki mafuli ne mutlaki ta adadi ne a nan ya tsaya matsayin mafuli mutlaki adadi ya tsaya matsayin mafuli mutlaki a nan wajen jalbatan ko tamizi ne na adadin to haka dai duk inda yake aka ga ya zo don ya bayyana wani abu wanda da yake a rufe to ya zama tamizi ne wanda yake fassara abin da yake mufani ya bayyana abin da yake mufani ne to kamar na bisa liralimi na badala kusan suratul kafi tana cikin surorin da yake a qur'ani ta fiye zuwa da tamizi akwai tamizi a cikin ta kusan fiye da kowace sura a qur'ani bisa liralimi na badala badala wani irin tamizi ne mufham ne ko tamizi ne fasirin lil mufham ko lil nisbati bisa liralimi na badala na nisba ne ko saboda asalinsa fa'ili ne yin bisal badalu lizalimina badala bisal badalu lizalimina shi ya fa tamizi ne tamizi ne da yake na nisba tamizi ne na nisba to to wannan tamizi kenan dai irin nau'o'insa guda biyu bayan su mu sake maimaita bautin kuma ya shi yakan zo mintaki ne shi hali asali a cikin sa zo mintaki ne domin ba wucewa ya zo mu soje kuma ya zo mintaki ne kuma shi wato hali yakan zama akwai inda ba a wadata daga gare shi ba dole sai an faɗe shi akwai inda yake dole shi sai an faɗe shi wanda kuma shi hali shi hali yakan zo tare da wawu inda yake ya zo illa amma shi wannan tun da yake mufradi ne ran da za a iya zo tare da wawu to shi ta miji wanda za a iya zo da wawu to to don sai a fidda tarihi guda goma daga cikin ƙur'ani a fidda tarihi guda goma a cikin ƙur'ani akwai tanzizai da yawa dai a cikin ƙwa'ani ba su musamman ko a suratul kafin ba a ga wa'ansu da yawa akwai da yawa ko a wurin cikin su suratul abasa haka su wannan zuwa su da akwai tanzizai da yawa in an duba su da goma mai sauki a fi da tanzizi guda goma a cikin ƙur'ani sannan kuma a kawo guda biyar wanda yake ba a cikin ƙur'ani ba a kawo guda biyar wanda su ba daga cikin ƙur'ani ba tamizu wanne ne tamizu na farko a ƙur'ani wanne ne tamizu na farko wanda yake yazo a ƙur'ani kudan a yawa tamizu ba ne hudan ga shi ya zo mustaki yanke asali a cikin tamizu ne ba mustaki ne hudan masdari ne ko ta goma yi wa gani sai sai dai da hali na kake shi ne ta yi gani hali akwai wanda suka rasa lura da ta cewa hali ne akwai wanda suka ce kuma labarin mubtada ne huwa hudan lil muttaqina ko hala kaunihi hudan hadiyan kenan hala kaunihi hadiyan lil muttaqina ko huwa hadin lil muttaqina hudan din da an kusa ittifaki cewa masarin ya zo a ma'anar sunan fa'ili ne hudan din a ma'anar hadin ne to a duk a cikin a cikin fatiha gaba ɗaya ba ta yi a cikin fatiha ba ta yi sai da ka duba ka gani dai a hankali domin ne na ƙarshe amma babu ta yi a cikin fatiha ko a cikin fatiha ba ta yi gaba ɗaya na istauka da naran wannan mafulu ne ba mafulu bihi ne istauka da naran mafulu bihi ne masanin ka masanin da istauka da naran falfara asmahu lahu sanin ne ma ta kila akwai inda yake wani suka yi rabin da cewa ta miji amma dai ba shi ba naran din ba ba naran din ba ba naran din wannan mafulu bihi ne ala gwajin dukkan malaman nahawu a shi ma ba ta yi jibai a taɓa lalata ne wato a gishawa gishawa tun shi ba ta yi jibai ya shi ne to to a mata fuskuwa sai mata magalaga kaɗan tandu ba san tandu na zuma tandu zuma tandu ne wanda yake an cika da zuma a tandu awan tandu ɗaya na zuma kamar irin wannan kaga ba sai lalle tana cikin tandun ba inda ta kai awon tandun guda kamar yadda in kana da kwanon dawa ko me yake ma ko a kwarya ne za ka ce ai kana da kwano guda na dawa tsohon ba sai lalle na cikin tandun ba tunda da a riƙe mannin ɗin a ma'auni ne to ta kuma bi nahawin labada min nahawi qamal qawmu illa wahida فذاك مستثنى بنحو لا بدا من نحو قام القوم إلا واحدا كذاك مستثنى بنحو لا بدا من نحو قام القوم إلا واحدا كذاك مستثنى بنحو لا بدا من نحو قام القوم إلا واحدا كذاك مستثنى بنحو لا بدا من نحو قام القوم إلا واحدا كذاك مستثنى بنحو لا بدا من نحو قام القوم إلا واحدا كذاك مستثنى بنحو لا بدا من نحو قام القوم إلا واحدا a cikin mausubati na sunaye an faɗi mafulu bihi an faɗi mafulu mutlaki an faɗi mafulu fihi an faɗi hali an faɗi tamiri to ana ci gaba da wannan bayanin aka ce kaza ka mustafinin haka nan duk wani suna wanda yake aka yi istisna'insa aka togato shi bada yake ya zama ya bayyana bi nahawilla da kamar illa ya zama ya bayyana da kamar illa ina misali min nahawi daga kamar faɗin ka kamal qaumu illa wahida mutane sun tashi sai ko ɗaya a cikinsu sai mutum ɗaya ne shine kawai bai tashi ba to wahidan ɗin shine mustasna gashi an yi istisna'in sa da da illa gashi an masa ne an nasarce shi wahidan din mansuri ne bisa istisna'i wahidan din abin da ya nasarce shi istisna'i istisna'i wanda yake an yi shi da ne da illa illa harafi ne na istisna'i wato illa harafi ne wanda yake bisa haruffa hudu ita illa wannan ta istisna'i harafi ce guda daya akwai kuma illa mai zuwa harafi biyu kamar ta illa tan suruhu ko illa to illa tan firo wannan da in ce da la aka hada zamo illa amma ita wannan illa harafi daya ce ita wannan illa harafi daya ce waccan ko illa harafi biyu ce da in ce da la shi yasa waccan in din take jazuma ma ga shi illa tanfiru ba tanfiru ne ne aka ce tanfiru ko illa tansuruhu illa tansuru lahu ne ya zama tansuru ko ita wannan illa din idan an yi istisna'i da ita ana nasartar mustasna shi abin da aka tobato ko yaushe a istisna'i akwai abin da ake kira mustasna minhu akwai kuma mustasna akwai kuma adafin istisna'i ko yaushe istisna'i ana samun wa'annan abu uku za a samu mustasna minhu shine wanda aka faɗa amma aka ce a ciki bara a fidda wani akwai kuma mustasna shine wanda aka fidda shi akwai kuma adafin istisna'i kalmar da aka yi amfani da ita wajen istisna'i shi istisna'i ba dole kalmar da za a yi amfani domin sa ta zamo harafi ba takan zamo harafin kamar a nan illa hakanan irin su hasha hala inda yake suka yi jarra su ma dinnan harafi ne amma akwai wa'inda suke suna kuma kamar su gairu gairu ita suna ce ko da istisna'i ta zo suna ce akwai kuma wadda take fi'ili kamar ya kunu shi yasa istisna'i ana yin sa ko da suna ko da fi'ili ko harafi قام القوم إلا زيدا كو إلا واحدا نن أني إلا إلا هرفيج قام القوم غير واحد أني دا غير غير سناتي قام القوم لا يكون زيدا أني دا لا يكون يكون سنن في إليتي وكتي قام القوم هاشا زيدا وأني دا هاشا هاشا سنن في إليتي mai tsawon hala bakaran bakaran din halaɗin da aka yi amfani da ita sannan fi'ili ce shi yasa shi istisna'i ana yin sa da dukkan nau'o'in kalma ko da suna ko da fi'ili ko da harafi sai dai asali a cikinsa ya zamo an yi shi da harafi shine da illa illa dinnan ita ce kamar kan gaba a babin istisna'i ita ce kan gaba a babin istisna'i ita illa dinnan a kudide abin da aka tozato da illa ana yi masa nasuba sai dai wannan wato ba bisa idilakinsa ne ba akwai gurin da yake ba za a ce a yi nasubar ba a sannan ba lalle ne a yi nasubar ba a iya yin badali ko kuma a yi nasubar kamar inda yake istisna'in ya zamo bayan cikar zance amma kuma ya zamo zancen manfiyi ne kamar misali ma ƙamal ƙaunu ma ƙamal ƙaunu ita ce ma ƙamal ƙaunu magana ta cika saboda mai ƙaba fili ne ƙaunu fa'ilinsa filin nan daman lazumi ne ba mai bukatar makuli ne ba balle har a ce za a saurara a ji ka kawo makuli biki ma idan a sannan kace illa to abin da za ta faɗa bayan illa ɗin kana da fuska biyu ko dai ka ce masalan wahidun illa wahidun wanda shi ya fi yawa a koyaushe a ce illa wahidun ɗin ya fi yawa ga shi a ƙur'ani duk inda ya zo ma fa'aluhu illa qalilun minhum ma fa'aluhu ma fa'aluhu jumla ce cikakkiya magana ta cika fa'ala fi'ili ne mai bukatar fa'ili da maf'uli guda daya ba shi ya same su duka wawun fa'alu shine fa'ilin hudun kuma shine maf'uli magana ta cika da aka istisai sai aka ce illa dalilu aka yi badali amma ya halatta in ba a qur'ani ba a ce illa qalila ko ka ce ma qamal qawmu illa wahida ya halatta ka faɗa amma da ka ce illa wahidun din ya fi inda ya zamo shi mustasna din daga jinsin mustasna minhu ne wanda shi ake kiransa istisna'i wanda yake muttasili amma idan ya zamo shi mustasna din ba daga jinsin mustasna minhu bane to wannan gara kai nasaba wajen sauran larabawa banda banu tamim wajen baki ɗayan larabawa banda banu tamim shi yasa a wajen su sai ka ce ma qamal qawmu illa himaran saboda kaumu ka faɗa a baya mutane gaba ɗaya ba su tashi ba kace sai dai jaki shi ya tashi to a sannan ka ce illa himaran wannan ya fi a wajen sauran larabawa banda banu ne amma banu ne suka ce a'a sai ka ce shi ma dai illa himarun din ko da yake dukkaninsu ba wanda yake ɗayan ba daidai ne ba daidai ya ce wannan wanda ya ɗaukar shi ya fi shi ya sa ko da wajen larabawan hijar ɗin ka iya cewa illa himaru amma ba haka ne ya fi ba haka nan wajen su banu tanin ka iya cewa illa himaran amma ba haka ne ya fi ba idan ko istisna'in ya zamo da fa mufragi ne to wannan illa sai ta zamo kamar babu ita sai ka ce ma kama إلا زيد ما رأيت إلا زيدا ما مررت إلا بزيد إن بيك استثناء يا زمو مفرجي ne shine da aka kawo da aka kawo jumlar ba ta gama cika ba aka kawo istisna'i alhali bayan an kawo istisna'in ma kuma daga ƙarshe ba a kawo mustasna minhu ba aka wadatu da haka ma kama illa zaidu to wannan kamar ka ce kama zaidu ne kawai a sa ma kama illa zaidu me ya fa'idantar da mu ya fa'idantar da mu kasar ne shi ya sa bambancin kama zaidun da ma kama illa zaidun kenan amma asalin ma'anar ɗaya ne illa ma kama illa zaidun an sami kasaru irin wannan kasaru wanne za a yi kiransa kasaru menene kasaru sifatin alamar sufin kasaru kiyam الذي هو صفة على زيد الذي هو موصوف بالقيام بالقيام شيء يسا قصر صفة لي على موصوف وانا شيء amfanin sa ma din da illa din amma an ba haka ba gundarin magana ba ta ce kama zaidun da ma kama illa zaidun duk ɗaya ne zaidun yana nan a fa'ili amma kama illa zaidun kamar yadda yake matsayinsa a fa'ili a kama zaidun to wannan baitin kenan sai mu sake rubuta shi ciwon nan gauru ba ta zo don istisna'i ne ba ta zo don sufa ne tsoron ta zo don sufa ne gauru tana zuwa don sufa tsoron tana zuwa don sufa kwarai ta tana yawan zuwa don sufa ba lallai ta zo don istisna'i ba tsoron ta zo sufa ce ga wato lazina sufa ce ga lazina din من صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب غير الصفاتي غشي الذين ده الحمد لله wannan wato abin da za a yafi da istisna'i guda biyar a cikin qur'ani istisna'i biyar a qur'ani sannan kuma a kawo istisna'i haka ba a cikin qur'ani ba wanda da wanda yake wanda yake mujabi tammi guda daya da kuma wanda yake manfi wanda yake tami amma zama minar jinsi da kuma manfi tami min gairi jinsi sannan kuma a kawo wanda yake mufragi guda biyu ya zama guda biyar kenan da tami mujabi da kuma wanda yake tami amma kuma manfi ya zama kuma minal jinsi da kuma tami manfi amma kuma ya zama istisna'in min gairi jinsi sannan kuma a kawo mufragi guda biyu wanda ke samu tamami da kenan wanda kafin a kawo istisna'in magana ba ta kare ba a mufragi kenan ko a kawo guda biyu wanda akalla za a nuna cewa daya ya zo fa'ili ko daya ya zo mafuli da zama ɗayan fa'ili ɗaya kuma mafuli a wanda yake mufragin ta nuna cewa ita illa ba ta komai ba karɓar samunta da ita ba babu duk ɗaya ne dangane da al'irabi na illa zaidu ko na ra'aitu illa zaidan daga zaidan a farko fa'ili a zaidan a biyu mafuli illa ba su da aiki a wancan a wancan na farko ba wancan na farko guda biyar daga qur'ani wannan ko da ba daga qur'ani ba wannan ko ba daga qur'ani wancan guda biyar na farko su ne aka ce daga qur'ani wayannan ko ba daga qur'ani ba biyar na biyu ba daga ma tunadihi kawa kan zalgina wa ya rahima bil ibadi muhsina wa ma tunadihi kawa kan zalgina wa ya rahima bil ibadi muhsina wa ma tunadihi kawa kan zalgina wa ya rahima bil ibadi muhsina وما تناديه كواتا للجناء ويا رهيما بالعباد محسنا وما تناديه كواتا للجناء ويا رهيما بالعباد محسنا وما تناديه كواتا للجناء ويا رهيما بالعباد محسنا وما تناديه كواتا للجناء ويا رهيما بالعباد محسنا وما تناديه كواتا للجناء ويا رهيما بالعباد محسنا أسمي جوابك ta akan sunaye wanda ake wa nasba aka ce wa matunadihi yana daga cikin sunaye waɗanda ake wa nasaba abinda duk kai kiransa munada munada koyaushe a mahallin nasba yake a ciki amma akwai wanda a lafazi ma nasba tasa take bayyana amma koyaushe dai munada a mahallin nasba yake ko da inda ba nasba ce ta bayyana ba misali ya nuhu nuhu din a mahallin nasba yake ko da yake zuran mace ta bayyana a kansa saboda suna mufradi alami ana gina shi ne bisa abin da ake masa rafa'a da shi yana gina shi ne bisa abin da ake masa rafa'a da shi amma dai a mahallin da yake mansubi saboda munada gaba ɗaya menene maf'ulu bihi ne dukkan munada asali maf'ulu bihi ne saboda koyaushe wannan harafin na kira yana tsayawa matsayin ne unadi unadi ko ad'u ya tsaya matsayin unadi ne ko ad'u